بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haɗuwa a yammacin ranar laraba yau sha ɗaya ga watan dulka'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da 31 ga watan biyar shekara ta 2023 domin ci gaba da darasa wannan littafi mai albarka azabu talibul ilm na babban malami ad-doktor Abdul Muhsin bin Muhammad al-Qasim daya daga cikin manyan limaman masallacin haramin Madina wanda kuma wannan shine darasinmu na uku a cikin littafin za mu tashi farkon shafi na goma sha biyar wanda malam ya masake da fadlul ilmi babu fadlul ilmi babin da zai magana akan falalan ilimi da darajar ilimi da fifikon da Allah ta'ala ba ilimi akan dukkan wani abu wanda ba shi ba ilimi shine arzikin da Allah baya karban shi bayan yayi kyautansa amma duk wani ni'ima da Allah ya madan adam in ba ilimi bane to ana karban wannan ni'ima idan lafiya ne tsufa zai zo ya karbe ta idan dukiya ne wata rana sai an waye gari ba ta ko mai ita ma ya mutu duk ni'imar da mutum ya mallaka idan ya mutu ta ƙare in banda ni'imar ilimi sai kuma idan dukiyar da aka yi amfani da ita wurin addinin Allah da haka malam ya ce a ƙarƙashin wannan babi talabul ilmi wal istizadatu minhu sharafun talabul ilm neman ilimi da mutum zai yi wal istidadatu minhu da neman ƙarinsa mutum ya zamto yana neman ilimi kuma in ya samu yana neman Allah ya ƙara mishi akan wanda yake da shi wannan aikin na neman ilimi sharafun wani daraja ne wanda yake layu bahi ba a kamanta shi baya kamantuwa daraja ne matsayi ne wanda baya kamantuwa wa fadlun sannan kuma falala ce Allah ya yi mutum a hanyar neman ilimi wanda Allah ya zaɓe shi a hanyar neman ilimi to ya yi masa wani irin falala wanda yake layu haddu ba a iya iyakance shi za a iya ƙirge adadin kuɗi da mutum ya mallaka amma ilimi ba a iya iyakance shi idan mutum ya tara kuɗi ya tara wahala sai ya yi ta neman yadda zai tsare su sai ya yi ta neman yadda zai gadin su sai ya kai su banki sai ya wahala sai ya kaza amma ilimi shi shi yake gadin ka kuma bai da wahalan ɗauka a duk inda kake kuma za a zo wurin da duk kudin mutum ba zai iya aiki ba sai dai ja da baya dole masu ilimi ne za su shiga gaba wanda ya isa matsayi da daraja musamman wanda Allah ya bashi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya fi ku alqur'ani to ya zamto shine limamin wanda ya zama liman ko ya nuna ko a fadan Allah shike gaba sai dai sauran su bi shi a baya mala yace wa min dala'il fadlihi wa min dala'il ai ma'ana wa min al-hujaj daga cikin hujjoji da suke nuna falalan ilimi suna da yawa amma malam zai kawo mana guda biyar ko bakwai guda takwas zuwa tara a cikin wannan babin na farko daga cikin falalan ilimi shine talabul ilmi ibadatun azima neman ilimi ibada ce mai girma a wurin Allah abu ne wanda Allah yake so Allah yana so ya ga mai neman ilimi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya zo neman ilimi a wurinsa ya tashi ya shimfiɗa masa rigansa ya ce ya zauna a wurin ya ce madalla da wanda ya zo neman ilimi Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ma wani sarki irin wannan ba sai ɗalibin ilimi bai taɓa ma wani mutum irin wannan ba sai wanda ya zo da nufin neman ilimi malacin ƙalar zuhuri imamu zuhuri Allah ya masa rahama ya ce ma ubida Allah bi shay'in afdala min al-ilm ba taɓa bauta ma Allah da wani abu ba fiye da ilimi fiye da ilimi idan kana da ilimi ibadarka tana fin daraja da matsayi fiye da na wanda bai da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita bayan sallah asubahi ya bar barira barariyan baiwar na na Aisha tana zaune tana ta ambatan Allah tun bayan asuba har sai da rana ya fito Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya ce tunda na fita kina zaune a nan tace eh me kike yi tace ina ta ambatan Allah ne yace kin ga kuwa ni na faɗi wani abu wanda duk zaman da kika yi ana an bani lada har ya fi naki tace menene shi ya ce na ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi wannan kalmomin da na faɗa duk zaman da kika yi a nan baki faɗa abin da ya kai baki samu lada mai tarin yawa kamar tawa ba me yasa annabi sallallahu alaihi fita saboda ilimi da ta san da haka ita ma da ta yi shi an fahimta ko to shine imamu zuhuri yace ba ta bauta ma Allah da wani abu mafi wato asalin daraja da matsayi a wurin Allah ba kaman bautar da ake masa ta ilimi ma'ana neman shi da kuma aiki da shi da yada ilimi babu ibada da ta kai wannan a wurin Allah don shi ne aikin annabawa da manzanni na biyu shi ne manzilatul khashiya daga cikin darajan ilimi shi ne ta faɗin bida ne daga cikin darajan ilimi shine yana kai mai ilimin ya kai matakin manzilatul khashiya manzilatu al khashiya mataki na jin tsoron Allah irin matakin da la yanaluha illa al ulama la yanaluha babu wanda ke samun irin wannan matsayin da matakin illa al ulama face malamai ba tarin kuɗi ko mulki ba an gane ko qala subhanahu Allah mai girma Allah mai tsarki ya ce innama sanu dai kadai shine ma'anan innama sanu dai kadai yakhsha Allah waɗanda suke jin tsoron Allah min ibadihi daga cikin bayin sa al'ulama sune malamai balaka taba samun wanda zai ji tsoron Allah hakikanin tsoron sa ba sai wanda ya san waye Allah idan yaro dan karami ne yana rarrafe ran da ya fara ganin candle idan aka kawo mai candle yana kai hannun shi ya taba ko har sai ya ji zafi sai ne sai ya janye in ka matsa mai kana sai ka ga yana kuka yana yana ja da ba me yasa da ya kai hannunsa ya kama saboda jahili ne shi lokacin kun fahimta me yasa daga bayan ya ga kendir yake tsoro saboda shi malami ne yanzu ya san wuta ya san wahala to kamar haka al'amarin Allah yake wanda ka ga yana sabo yandaran shi yake so bai san waye Allah ba kun fahimta wanda kuma ya san waye Allah to in duk duniya ba mai kallon shi ba zai da ya saban Allah ba ina fata an fahimci wannan to shine Allah ta'ala ya faɗi wannan yace nama yakhsha Allah min ibadihi al ulama wace sura ce wannan suratu fatir ko sai na uku daga cikin falalan ilimi shine man arada Allah bihi khairan duk mutumin da Allah ke san shi da alkhairi yufaqihu fi din yana sanar da shi addini ƙwalar rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man dukkan wanda mace ko namiji shine ma'anan man baya nufin maza kadai an gane ko kowane ne mace ko namiji wanda yuridullahu bihi khairan Allah ke nufinsa da samun alkhairi a nan gidan duniya yufaqihu fid din to Allah zai sanar da shi addini Allah zai sanar da shi addini duk wanda ya ga yana ƙoƙarin neman ilimin addini ko Allah ya bashi ilimin addini to a ran alkiyama Allah yana so ya ganshi kusa da annabawa ne da manzanni da daukakakkun bayi cikin sahabbai ina fata an fahimci wannan sai ma ce muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito wannan hadisi din qala shaykhul islam shaykhul islam shine wane ibn taymiyyah Shekul Islam Ibn Taimiyya Allah ji kansa da rahama ya ce, Wa kullu man arada Allah bihi khairan duk wani mutum a ban ƙasa matuƙar dai Allah na nufin shi da alkhairi, la budda an yi faƙihahu fiddin babu makawa sai kaga Allah ya fahimtar da shi addini. Kun fahimta? Allah ya sa shi ko dai zamto malami wanda ke koyar da mutane ko kuma ya zamto wanda ke jin yana son addini kuma yana yin addinin kuma komai nashi da addini yake yi yana ƙoƙarin duk abin da zai yi sai ya yi ƙoƙari ya san menene haƙƙin Allah a ciki shine faqihu fid din famallan faqihu fid din ibnu taymiya ce duk wanda Allah bai bashi fahimtar addini ba lam yuryi Allah bihi khaira Allah bai nufin sa da samun alkhairi ba saboda duk wanda Allah ke son shi da alkhairi yana bashi addini yana bashi addini ma'ana an bashi hanyar da manzanni suka bi saboda abinda aka turo manzanni su yake na ani abudullaha wajtanibu tagut faqala aidan haka shaykhul islam ibnu taymiya ya ƙara fada a wani wurin yace la yakunu min ahli sa'ada babu wanda ke kasancewa daga cikin ahlus sa'ada in an ce ahlus sa'ada su ne waɗanda suka rabauta a duniya suka rabauta a lahira Allah ka samu a cikinsu ahalus sa'ada babu wanda zai kasance a cikin waɗanda duniyarsu lafiya lau lahirarsu kuma an je wurin Allah shi ma lafiya lau illa man faqahahu fi din face sai wanda Allah ya sanya shi yake da fahimtar addini sai wanda Allah ya sanya shi me yake da fahimtar addini a maza ko a mata ina fata mun fahimta nana aisha Allah ya kare da a gare ta al-imam ibn kasir yace alal itlaq ba a taba ganin mace mai ilimin nana aisha ba tun da aka halicci duniya babu wanda tarihi ba a ce Allah bai halitta ba amma a tarihi ba a bincika an ga wata mace da ilimi irin ilimin da aka gana na aisha da shi shi yasa lokacin Usman bin Affan radiyallahu anhu nana aisha tana daga cikin mufti masu bada fatawa idan abu ya rikice ya rikice ya rikice sai su tafi wurin na Aisha kai tun annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana raye tun yana raye kawai wani ya zo suka na Aisha take yin fatawa har annabi sallallahu alaihi wasallam taba jin wata abin da wasu sabai suka faɗa ya zo masallaci yayi wa'azi ana zaune suka je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam samari ne matasa su uku suka ce don Allah su a waje suna tare da annan sallallahu suna ganin ya yake jihadi ya yake sallah ya yake raba zakka ya yake kaza yake kaza am a gida mai annabi yake a gida don Allah a gaya musu saboda su ma suna so su rayu irin rayuwar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shine na Aisha wasu da farko sun tambaye ta sun ce ma khuluquhu menene dabi'unsa ana ce mana na Aisha menene dabi'un annabi sallallahu alaihi sai ta fashe da kuka ce kuka ce kuka da ta gama sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'unsa sune alqur'ani in dai kuna karanta qur'ani kuga wani abu da Allah ya ce ayi to dabi'a Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da shi in kun ga wani abu da qur'ani ya ce kar ayi to Allah sallallahu alaihi wasallam bai aikata wannan abu to sai kuma suka zo suka ce to ya yake a cikin gida sai ta ce to yana cin yakan yi bacci yakan tashi ya sallah yakan yi azumi kuma yakan yi kaza yakan yi kaza yakan wani lokaci rana ya azumi wata rana bai azumi ba haka ta faɗa suna faɗa sai ɗayansu ya ce tab aini ko bacci zan ta yi sallah zan ta yi cikin dare wala anamu wala anamu abadan ba nan ƙara yin bacci ba har abada wani ya ce to annabi yana bacci ya tashi ya farka ya shi annabi kenan to ni ba zan yi baccin ba haka ɗaya ya faɗa ɗaya kuma ta ce yana kala sai ɗaya ce ni ko ba zan taɓa yin aure ba ballantana ma a dame ni da kuɗin famfas da kuɗin haya da kuɗin cefane da shi su kama gabansu zan ta ibada har sai na haɗu da Allah sai na uku na manta abin da ya faɗa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo gida sai na nashi ta ce to ga fa abin da sahabbanka suka tambaya ga abin da ce musu ga abin da suka faɗi shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau kan minbari ya wa'azin duk duniya har unguwar dosa sai da sai da wa'azin shi iso to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce su wane ne waɗanda suke cewa ɗin nan ba za su yi bacci ba za ka yi ta'azini yau wani ya ce zan ta'azini ba zan sha ruwa ba hakan ankun ya faɗa waye ya ce zai ta'azini ba zai huta ba waye ya ce zai ta sallah ba zai bacci ba waye ya ce ba zai aure ba ya ce ni na fi ku alkhairi ni ne annabin Allah an asumu aftir nakan yi azumi wani lokaci nakan ajiye azumin nafila yace wa atazawwajun nisa kuma ina yin aure an wai ce wa nikahu sunnati aure kuma sunnata ce kamar ragiba an sunnati duk wanda ya kyamace sunnata falaysa minni baya tare da ni a wani wuri yace ya ma'asharar shabab bani sata minkum alba'ata falyatazawwaj abin da nake so in nuna anan shine asali na na Aisha akai mafatawa kuma ta bada amsa kuma annan sulasal ne zo bai ce mata kin yi kuskure ba haka za ki faɗa musu ba sai ya ce su ne suka yi kuskuren fahimta ya nuna cewa ilimi daraja ne ilimi sharaf ne ilimi ɗaukaka ne an fahimci wannan ko yawwa sai na hudu shine bil ilmi mala yace da ilimi ne ake samun rif'atud darajat daukakan matsayi duk wanda ke da ilimi in dai kai karatu to wata rana sai an ji ka a duniya kun fahimci magana in dai kai ilimi da gaske to wata rana ba makawa sai an ji taurariyar ka ta harba amma wanda ya zauna bai ilimi ba to ko yana ji yana gani sai dai ayi babu shi ina fata an fahimta yawwa duk da ba ana yin ilimi dan neman suna ne a duniya ba ba kuma ana yin ilimi ne don neman abin duniya ba za mu ji a gaba amma dai ana buƙatar musulmai irinku matasa su ilimi sosai yadda duk abin da musulunci ke nema ba sai an je karere nemowa a wurin wasu ba a cikin gidanmu za a samu ina fata kun fahimta akwai ta mata da ta musulunta sai aka ga tana ta kuka a nan najeriya ne aka ce me yasa ki kuka ta ce ita gynecologist ce su ne masu kula da haihuwa ta ce ta gynecologist ce ta ce wallahi ta san ta kashe matan musulmi guda 34 a wurin haihuwa to yanzu gashi ta musulunta ya za ta yi da waɗancan matan da ta kashe ran alkiyam mata 34 ta ce wallahi da hannunta ta san ta yi sanadiyyar mutuwansu wurin karɓar haihuwa kuma mata na can kan tiktok suna ta rikicin atamfa yankon su zo su karanta medicine ana ta kashe su a walakanci zagi in kaji yadda ake zagin mata a asibiti ba ta arnan tallan cire hijabin nan gaya mata su zage ta amma matan mu nan an yi accountant zan zama wani accountant ga yan wanki wanki ina da aboki a nan unguwar sunan shi abubakar asibiti ya zo ya kawo ɗan shi aka zo aka yi ta mai walakanci har ɗan ya rasu jariri ne ɗan ya mutu ya je gida yana kuka da dare ya zo muke magana da shi yana kuka ya ce wallahi sai ya kai su kotu mahaifin shi da ya ji ya ce sai ya kai kotu sai ya fito ya ce mishi ni na haife ka ya ce ya ce to ka yi haƙuri karka kai su sai ce to wallahi kuma sai ya zama likita to yanzu maganar da nake ga muku yana da likita yana da pharmacy din shi kuma yana aiki a asibiti ya ce wannan abin da aka yi mai na walakanci ba za a maimaita shi ba kuma ba mini sai karanta ba duk koma yayi karatun likitancin kuma ya dawo ya zama an gane to bil ilmi da ilimi ne rif'atud darajati fil haya da shi ake samun daukakar darajar rayuwa a nan gidan duniya wa ba'dal mamat haka nan a ranar alkiyama idan an zo mai ilimi yana da matsayin da sauran marasa ilimi ba su da shi qala ta'ala Allah madaukaki ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alkawarin zai ɗaukaka wanda suka yi imani daga cikinku al'ummar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam, wallazi na utul ilma darajatin, waɗanda kuma muka ba su ilimi to suna da darajoji in ji Allah maɗaukakin sarki, suna da darajoji masu tarin yawa. Allah ka samu a cikinsu. Ƙala Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama ya ce, ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين ولو لم يكن للعلم دا أتشي إذا متنين إلمي أدونيا دا أتشي إلمي باشي دا ونمس أي قطة قطة دا أتشي إلمي بي دا وتدرجة إلا القرب من رب العالمين face a ce kawai in kai ilimi darajar da za ka samu shine a ce kana kusa da Allah wal'iltihaku bi alamil mala'ika kuma da a ce ilimi bai da wata matsayi da daraja face sai a ce al'iltihak an haɗa ka kariski bi alamil mala'ika duniyan mala'iku Allah ya sa matsayinka tare da matsayin mala'iku wa suhbatil mala'ul a'la kuma da a ce ilimi bai da wani matsayi da daraja sai dai kawai a ce kana tare da mutane maɗaukakan bayi da mala'iku a wurin Allah, lakafa bihi fadlan wa sharafa, da wannan kaɗai ya isa ilimi falala da daraja a duniya. Da a ce in mu ce ilimi ba abin da zai samu sai a ce kai kana kusa da Allah. Allah zai haɗa ka ka riski darajar mala'iku, Allah zai sanya ka tare da zaɓaɓɓun bayi maɗaukaka a wurinsa, to wannan da ya isa komai matsayi. Fa kaifa wa izzuddin to me yafi kuma a ce in kai ilimi zaka samu buwaya da daukaka ta addini a nan gidan duniya wal akhirah da kuma matsayi da zaka samu a gidan lahira wanda yake manutun bihi yake rataye da wannan ilimin manutun bihi darajar ka na duniya da lahira yana rataye da ilimin da ka samu wa mashrutun bi husulihi kuma samun matsayinka a duniya da samun matsayinka a lahira mashrutun bi husulihi sharadi ne sai idan kana da ilimi akwai wanda zai iya zama shugaban Najeriya bai karatu ba eh akwai wanda kawai saboda ya fi kowa kuɗi a duniya sai a ce shine president ba zai yi ba sai an tambayi qualification ɗin sai an ce ka kawo cv ɗinka curriculum bati ka kawo a duba ina kai primary ina kai secondary wani irin class of degree ka fita da shi masters ɗinka da kai menene thesis ɗinka menene kaza ya project ɗinka ya defense ɗinka ya kaza ya duk ilimi za a tambaya ba za a tambaye ka babanka ne dan gwace ko ko babanka ne alhaji aminu dogo dan tata ba ba za a tambaye ka ba abin ne ya shafi mutane da shi kun gane sannan wanda bai da ilimin ka bashi kuɗi zai ta tsoron kuɗin su gare amma wanda ya san da ilimi yake samun kuɗi baya jin tsoron ya watsar da kuɗi ba san ko kun gane yau idan kana da ilimin da ka san yadda ake samun kuɗi in kuɗi sun zaka iya watsi da su kai tafiyarka saboda ka san jima za ka kira su kuma za su zo amma idan ba ilimi ka san duk har suka zo ka san in suka zubuce ba hanya ka shiga matsala kun gane maganar da nake faɗa to wannan ina ga maganar lahira ku dawo kan wannan gaban da malam ibn al-qayyim ke magana dalilin da yasa ya ce mutum inda a ce ilimi bai da wani matsayi sai kusanci zuwa ga Allah yana ishara ne zuwa ga wata aya cikin alqur'ani da hadisi guda ɗaya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayan cikin alqur'ani ita ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa bani qa'iman bil qist ku kalli ayan Allah ta'ala ya ce Allah ya shaida shi a karan kansa mala'iku ma shaida ne cewa babu abun bauta bisa cancanta face Allah kun ji Allah ya shaida da kanshi ko sai annabi ya ce mene wal mala'ikatu kun ga kusanci da mala'iku sai kaman ka ce Allah to su waye na uku a cikin maka shaida bayan kai ka ce ka shaida mala'iku sun shaida su waye na uku sai ce me wa ulul ilm sai masu ilimi ya ce wa ulul mali ba sai ce ulul ilmi sai masu ilimi sannan kuma sai nuna cewa duk duniya ba wanda ya zama adalin mutum sai yana da ilimi duk wanda bai san Allah ba zai iya zama azzalimi a gaba sai ce mai qahiman bil qist masu tsaye da adalci idan babu ilimi to ba adalci sun zo a tare ba yanda za a yi wanda bai san Allah bai zama adali ba zai iya ko yi adalci a doron ƙasa sai ya zalunci a lahira alaikumus salam asalamu an fi kun fahimta? to wannan shi ne sannan kuma cewansa da ya yi haɗuwa da mala'iku a riskar da mutum da mala'iku Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce almahiru bil ƙur'an ma'as safaratil kiramil barara wanda ya iya ƙur'ani ya goge ya iya ya san hawa da sauka a ƙur'ani ya cika baddi ya fitar da ƙalƙala ya can sautin ya sauka ya hau ma'a safaratul kiramil barara yana tare da mala'ikun da suka rike alqur'ani shekara da dai ka kyauta shekara 23 suna saukar da shi sannan a hankali zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan an hada masu ilimi musamman na alqur'ani da mala'iku sai ce wallazi yaqra'uhu wanda ko yake karanta alqur'ani wa yata ta'ta'u fihi yana inda inda a ciki da kyar yake hadawa wa huwa alaihi shaqqun alhalin qur'ani na bashi wahala falahu ajran to yana da lada biyu a wurin Allah kaga dai duk a cikin ilimi ake wannan magana a neman ilimi ko aiki da ilimi na biyar malam yace man salaka tariqal ilm duk wanda ya bi hanyar neman ilimi biniyatin safiya biniyatin safiya da niyya tsarkakakkiya ashe ba neman ilimi dan duniya ba neman ilimi don neman suna ba neman ilimi don ɗaukakar duniya biniyatin safiya da niyya wanda take tsarkakakkiya ma'ana ta neman aljanna wajada muta'ata qalbihi fihi zai tarar da jin daɗin ran shi a cikin ilimin yanzu misali kamar ni duk yanda raina ya ɓaci ina ɗaukar littafi kawai zan nemi ɓacin ran nasa ko ba ƙur'ani ba ne ko ba ƙur'ani ba ne ku gwada ku gani inda ka iya karatu inda aka ɓata mara ko ka ɗauki wani littafi ka gani kana buɗe littafi za ka ji tunaninka ya tafi daga damuwan ya dawo kan ilimi ina fata kun fahimci wannan to shi ilimi shi anisul fudala ne yana ɗauke ma masu daraja kewa duk yadda za ka yi ka ɓata a mutum rai inda zai karanta littafi ko sai ka ga damuwar shi ta tafi ina fata an gane to shine anan malam yace wanda ya nemi ilimi da tsarkakakkiyar zuciya zai tarar da jin dadin sa a cikin wannan ilimin qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya yace ma yasna'u ma yasna'u a'da'i bi wai makiyana ya zasu da ni ne da sun kyale ni shin abin da yasa ya faɗi wannan magana lokaci ana bauta ma kaburbura yace ba bauta ma kabari Allah ake bauta ma an rinka kama shaykhul islam ibnu taymiya prison a sa shi a prison duka wahala watanni shekaru a ɗaure shi shine wata rana ya fito kawai kuma suna zaune har ma aka zo za a yaƙi garin da ake ɗaure shi ta tara an zo za a yaƙi inda yake yana da ɗalibai masu tarin yawa shekul islam ibn taimiyya duka masu mulkin da yake ba duk mai son duniya bai san mutuwa suka tsere da suka ga sojojin makiya sun zo shekul islam ibn taimiyya da shi da ɗaliban shi suka tsaya suka yi yaƙi suka kori kafiran suka kashe wanda za su kashe su ma aka yi wahala aka yi ba ta kashi da su aka gama suka kwaci suka kori kafiran sai kuma ga su honorable sun dawo masu gari wanda faɗa suka gama cika marigan su iska duk sun tsere shine da suka zo sai shekul islam ibn taimiyya ya ce ku zo ku karɓi mulkin ku ku ci gaba da shugabanci mu ba shugabanci yake gaban mu ku zo ku je house of assembly da government house ku je ku yi ta tahi ku bar mu da qala Allahu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sai ba su wannan kun gane to shine wata rana an zo an kamo shi za a sa shi a prison sai yake ce musu da yake ce da su ma yasnawa adaibi makiyana wai ba fa yanda za ku iya da ni me kuke so ku yi da ni ne yace ana jannati ana ana jannati wa bustani fi sadri ni dinnan da kuke gani aljanna ta ma'ana jin daɗi na wa bustani da wurin huta lambustan shine lambu in ka shiga lambu ba kan ci abu mai kyau ka samu inuwa ba to shine cewa bustani aljanna na da da wurin jin daɗin raina fi sadr yana cikin kirjina ne in ruhtu idan na tashi na tafi fahiya ma'i yana tare da ni ilimi kenan kun fahimta wala yufariquni ko bai damuwa bai rabuwa da ni me yake nufi idan kuka zage ni kuka ɗaure ni kawai sai zo karanta sautin al'aqab sai ji an ce wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum sai gane au ashe ma Allah ya ce minti kadan zai gama da su bari in ci gaba da wannan nake kun fahimci magana wasbir kai hakuri kama sabara ulul azmi min ar-rusul kamar inda manzanni ma abota himma wanda suka gabace ka su annabi nuh annabi isa da sauransu sun annabi musa suka yi hakuri wala tasta'jil lahum kar kai musu gaggawa ba wani abu ne na bata lokaci ba wata biyar ne wa shekara 40 30 mun gama da su sun zama kabari sun zama kasa kar ka bata lokacinka ka bata ranka saboda su kawai ni abin da ni Allah nake so za ga yanda rangi da sura alkiyama sai daga nan kawai sai ya ji sauki a cikin ranci an fahimta yawwa to shine sai ya ce na shida shine al-ilmu aisaru tariqin ila al-janna ilimi shine mafi saukin hanyar zuwa aljanna inda kana so ka je aljanna cikin sauki to ka fara neman ilimi inda kana so ka je aljanna cikin sauki ka fara neman ilimi malice qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce man salaka tariqan duk wanda ya riki wata hanya duk wanda ya kama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi ay yatlubu kenan yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi akan wannan hanyar islamiya ne masallaci ne wurin wani malami ne da'a a whatsapp ne aka turo mutum ya downloading ya karanta ya bi yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi ta wannan hanyar sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna da sannu Allah zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna sanadiyar neman wannan ilimin muna karanta hadisi ka zo kana sa shi surutu me kake nema ne to in ka nuna mai koko fita tare ka nuna mai da ko ba ka karanta hadisi ana magana Malala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya ya ruwaito hadisin an gane ko sai daraja ta nawa ta bakwai mala ya ce tariqul ilmi sahlun yasirun hanyar ilimi wato tana da sauki Allah ya sauƙaƙe ta kuma tana da sauƙi shine sahlun yasir Allah ya sauƙaƙe kuma tana da tana da sauƙi ku ga wani abu mai ban sha'awa da zai sa kai farin ciki idan kai musulmi ne kun ga ilimi ya fi komai daraja dukan mu mun yadda ko dukan mu mun yadda to amma kuma babu abin da Allah ke kyautar shi bai taɓa rowan shi ba sai ilimi za ka iya ganin wani ya ce wallahi ne tun ina shekara talatin ina shekara ashirin da uku muke ta zuwa kasuwa mun yi kasuwancin kaza mun sai da kaza mun yi kaza amma dai har yau da alhamdulillah amma dai ba mu yi kuɗi yadda ya kamata za ka iya ganin wannan da yawa ba ma duk wanda yake neman ilimi ƙarya ne ya ce maka ya yi shekara kaza wai bai samu ba a'a ko jaki ne ake koya mishi abu sai ya iya kun gane ko jaki ne inda za a rinka koya mai to wata rana zai iya akwai wani akwai dan uwanmu a Kano yana da aboki babansu yana da jaki haka shi abokin nasu yana da jaki shi mahaifin yana yin kun san Kano ana yin gurasa da kara da karra suke gasa gurasa shi yasa take daɗi sosai ko kuma nan da gas kuke yi shi yasa ke tuwo tuwo eh kana sun iya gurasa bari yau in musu kara saboda haka nan idan ya zo mahaifin shi sai ya sari kara ya ɗora majakin iya tafi can wata unguwa ya hira da abokan shi to inda ya tafi sai ya ɗora kara a bayan jakin sai ya je ya aje ma wata mata mai gurasa ta siya in ta biya shi kuɗin shi sai ya hau jakin ya ƙarasa wurin abokan shi inda inda yake hira kun fahimci magana inda yake hira sai ya ɗaura jakin ya gama hira sai ya hau jaki sai ya koma ina ya koma gida shi ne wata rana sai tashi bai jin daɗi sosai haka sai kira ɗan ƙaramin yaron shi ya ce ya ɗora karan ya ɗora majakin sai ya ce ma yaron ka hau ya mai kwatance ya ce ka kai shi wuri kaza in ka je wuri kaza ka sauke ma wata tsohuwa kaza za ta baka kuɗi za ta baka kaza lokacin ba waya idan idan ta baka sai ka dawo gida kuna jin maganan nan shike ne ɗora yaron akan jakin jake fara tafiya tinkis tinkis sai yaron ya ga a shi yadda aka yi mai kwatance tun kafin ya kada jakin sai ga jakin ya bi hanya sai ke ta mamaki ɗan ƙaramin yaro ne shi ne yana ta bin jaki jakin nan sai da ya je har wurin da aka saba sauke karan na kawai sai ya birki da ya birki aka kwance kara aka ba yaro kuɗi yanzu saura ina a'a saura wurin hiran baban shi ko shi kuma yaron zai je hira mai baban ya ce mai ka dawo yana hawa jaki sai jaki ya kama hanyar zuwa hira shi kuma yana kokarin kore jakin su koma jaki na tutsu sai ya fashe da kuka ya dinga kuka shi bai san baban shi na zuwa wurin hira ba kawai a tunanin shi jaki zai gudu da shi da kyar da kyar aka gano yaro aka gane jaki aka gane ana kawowa aka ce me aka yi ai jakin ma bai ya koma gida ba sai da aka bi ta gaban wurin hira da baban shi sannan aka yi kwana aka kama hanyar gida sannan jakin ya tafi shi ne sai baban ya fashe da kuka a kano wani abu ya faru baban ya ringa kuka wanda ya gaya min shi ne wanda iyalinsa ta rasu ta wasiya ne mata sallah a kano za ka iya tuna mijinta to abokin mijinta ya ce min wallahi malam jakin nan saboda yau da gobe sai da allah ya ba shi ilimi Allah ya bashi ilimi ya san daga abu kaza sai abu kaza to ina ga dan adam wanda Allah ya ce walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri an fahimta ko wannan shine na bakwai mahala yace aljanna hanyarta mai sauki ne kuma Allah ya sauƙaƙe ta hibdul likitabillahi alazim Allah ya sauƙaƙe ilimi ne saboda ya bada kariya ga littafin Allah da ilimi mana wahala da bamu iya gane wanda suka kawo ƙarya cikin Qur'ani ba da bamu iya maraddi wa wanda ya ma Qur'ani ƙarya ba inda ba mu da ilimin sai dai ni ta kallon su to amma saboda Allah ya ba alqur'ani kariya sai sauƙaƙe ilimi kun fahimta wa wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan ba da kariya ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da zan zo sallah in ce alhamdulillahi rabbil alamin me za ku ce inda sallah muke yi bari ga ku kun san wani ilimi ku kaddara ni liman ne a ajin nan yanzu ku ku ne maza ku ma mu ne ku ma ma mu ne mata yanzu ni liman ne sallah muke yi an fara sallah ba an gama ikama sai na ce alhamdulillah rabbil alamin ai sallah muke yi kawai ku yi mun me za ku yi alhamdulillah rabbil alamin at-tasbihu lirrijal wat-tasbihu lin-nisa kunan za ku ce subhanallah su kuma nan kun fahimci magana haka ake gyaran sallah ai ke ya kamata ki rike malama saliha haka nan sula sai fada a tasbihu lirrijal idan ana sallah liman ya kuskure maza za su ce subhanallah mata kuma za su tafi shine nan sula sai ce at tasbihu lirrijal wat tasbihu lin nisa an fahimta yawwa to wannan Allah ya sauka ilimi saboda mai kariya ga alqur'ani da sunna wa muhtaratin min mutuni ahli ilm da kuma zaɓi waɗanda yaya ala zama to shigo mana kan mu ja maka aya innal ladhina yanadunaka min wara'il hujurat kara karisa aya ne Allah ce aktaruhum aktaruhum la yaqilun ko haka wannan malamu muke mana a hadda in kai kuskure zai kore ka waje ko ruwa ake a waje zaka tsaya ruwa ya baka kashi in muka zo ta wanda muka ce ya sheikh sai ce innal ladhina yanadunaka sai ka kujuya da gudu na'am
idan aka wajen wani abu na sallah ko ake ko shi ne da wannan kuce ya iya yanda na fahimta ke da kuma ake yi a gurin alƙur'ani man yana jin sallah za a jira a ga ya gyara ne ko in bai gyara ba shi ne sai a gyara ne ko ko har da gyara in bai gyara ba za a a'a ya ce shin wannan tasbihi din da tafi a ragi ko ƙari ne a sallah ko hadda karatun alƙur'ani abin da ke na ragi da ƙari shi ne ake matafi da tasbihi amma shi ma na karatun alkur'an ya shafi duka biyu shi awwalan za a yi maliman shiru shi ne ladabi kada ya zamto liman yana sallah kawai daga ya yi kuskuren wasali sai ka ji yan sababbin ɗiban hadda fafafafafa irin mamuwa ɗin nan fa mun kammala da da haka muke kafin mai hankali kazalika kunna min qablu famanna Allahu alaina daga baya muka yi hankali muka gane ana girmama na gaba an gane yawa idan lime kuskure abin da ya kamata za a yi shiru ne a ji ya dauki ayan gaba idan ya dauki ayan gaba ya nuna bai gane kuskuren ba kun fahimci magana in ko bai dauki ta gaba ba to a jira shi daga cikin waɗanda ko canza wasali suka yi nan da nan suna aji aya za su da akwai Sheikh Jafar Mahmud Adam da wuya malam Jafar ya aje maka wasali wai yana mayi kawai a jikin shi zai ji kawai ba haka take ba in kana sauraron karatun shi nan Qur'ani zaka ji yana aje ayan zai dawo kawai ya goge kai wuce an gane to saboda haka idan limami yayi kuskure za a yi masa shiru in bai dawo in aka ga bai gama ayan ba a bar shi numfasa ko in yi wakafi an san cikakken wakafi ne kila aya tana da tsawo kamar ayatul dain shafi daya suratul baqara to an aka ji ya dauki waƙafi na gaba ya ɗora to kaga ya nuna ya yadda ta baya bai san da shi ba to abin da ya dace wannan aladabi shine wanda suke bayansa idan sun sani sai su bashi farkon ayan baya kun fahimci maganan farkon ayan mene baya sai ya ɗauke ta sai ya zo ya haɗa ya gyara an aka ja sake maimaita kuskuren bayan an bashi farkon ayan to ba laifi sai a kama ita kalmar da kuskuren ke ciki in tsallakewa yi sai a sa wanda ya tsallake in canza wasali ne sai a ne sai a canza wasali wannan wanda ya shafi karatun ƙur'ani haka nan sallah ba ta ɓaci idan ba da gangan aka yi magana a ciki ba akwai sallan da za ta iya liman ya tarafkanuwa shine sahau ya tarafkanuwa ya rage ya ƙari ya rage ya ƙari an ce subhanallah ya koyi zauna sai rikice ya miƙe mata suka yi ya jawo ya sake zama kaga yanzu ya nuna yana ta tunanin osun tinubu ya ƙara kuɗin mai daga ɗari ku da koma koma ɗari biyar da hamsin kun fanci magana yanzu ya kuɗin ne ba zai zama kai yara makaranta kwakwalwarsa ta shiga ne tunani da ne da damuwa kila an kawo mai notar sun gidan haya to wannan kaga ya nuna gaba ɗaya bai gane me za a yi ba tahiya ne kila kuma tahiya za a yi to ba laifin wani ya ce tahiya za ka yi in wani ya buɗe baki magana kamar haka sallarsa ba ta lalace ba ina fata mun magana ne daga cikin dalilin da yasa na ce ana gyara ma wanda ya yi kuskuren karatu a sallah a faɗa masa shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya taɓa faruwa da shi a sallah duk da da ya zo aka gyara da aka idar sai ya juyo ya ce wai masallacin nan babu abdullahi dan mas'ud ne ibn ummi abd yace babu abdullahi dan mas'ud a masallacin nan ce ranka da dai ina nan ya rasulullah ya baka ji abin da ya faru bai ce wallahi na ji baka san an yi kuskure bai ce wallahi na san baka gyara ba sai ya fashe da kuka cewa ne mutum ana babbakan giwa ai ba jin warin dira a saukar maka ne gyara manzo Allah ai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an ji haka a gyara Allahu akbar kun ga kankan da kai irin nan sulasan wanda gwamna ne kuskure ka gyara ranar za a baka quit notice ranar za ka bar gidan gwamnati kai da kana albashi kuma har abada in dai da sunan gwamnati ne an kore ka masu fushi da fushin wasu an fahimci magana to haka nan sallah shi ba adi da ake magana sauran sun da wani gaba na da muhimmanci a ɗan yi ta kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin sallah da za a yi raka'a hudu sai raka uku ya sallama ina tsammanin haka da shi yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai Hudhaifah bin Yaman ko Salman al-Farisi wani ya ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallan nan an rage la'asar ne ko azhar wahayi ya sauka ne ta dawo raka uku ko ya akai sai ce me ya faru sai ce ai raka uku mukai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce raka nawa mukai jama'a kace uku akai ce ah kuka shiru kun fahimci magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rage ta ba tana nan inda take ku koma sai ya je ya cika raka'a ɗayan sai ya sujada ba'adi kun fahimci magana to wannan ya nuna cewa ana magana har an yi da sallah ana idawa a mene a gyara ta abinda za ku kiyaye wanda ya rage wani abu a sallah zai yi sujada qabli menene qabli sanda ka gama tahiya ka gama salati annabi sallallahu alaihi wasallam ka gama addu'a kafin ka ce assalamu alaikum sai ka tafi me sujada guda nawa biyu zaka yi daya ka dawo ka zauna ka sake koma ka dawo ka zauna sannan wannan ga wanda ya rage wani abu a sallah kenan sai dai zai iya yiwa mutum ya ƙara wani abu kuma ya yi ƙabili menene shi yanzu da na miƙe sallar la'asar ne raka'a biyu ne ta hiya me kamata yi in miƙe da na miƙe na je raka'a ta uku sai na shiga shakka shin raka'a ta uku nake ko ta hudu nake shin daga wannan raka'an zan yi sallama ko ko da sauran ɗaya to abin da zan yi shine sai in cika ɗayan amma sai in shijada qabli kun ga ka'ida kuma idan ka ƙara ne zaka yi ba'adi amma wannan shi zaka cika ne sai ka yi qabli dukkan waɗannan sujadan guda biyu da qabliya da ba'adiya da ake faɗa ba a maimaita tahiya a cikin su ku rike wannan kun gane kada ka zo kai sujada sau biyu ka aji kuma kayi shiru kana ƙara tahiya la la la wanda yake da karatu ya san baka san karatun ba kun fahimta yawwa Allah ya muku albarka muje yace wa muhtaratin min mutuni ahli al-ain da kuma wato su zababbu na abin da ya shafe mutun na, na ilimi wanda zamu zo mu yi sunan gaba insha Allah ma fahimi ma taqaddama tare da fahimta abin da ya gabata na alqur'ani da hadisi da su littattafan wal'amalu bihi da kuma aiki da shi waman zada fi min talabihi zadat rif'atuhu ku rike wannan kalma kalma ce mai kyau waman zada fi talabihi don mutumin da ya ƙara a cikin neman shi wanda ya dage in kana tilawa minti ashirin wanda ya zo yana na minti arba'in zada rif'atuhu darajar shi zai fi naka kun fahimta duk wanda ya ƙara a cikin neman shi to ɗaukakan shi zai ƙaru duk wanda ya ƙara dagewa a nema to Allah zai ƙara mishi a wurin ɗaukaka da daraja ta ilimin kanta ina fata an fahimci wannan yawwa ka je kai ta bacci sai a zo ana bada question paper waye ba kai rabi ba ka ji wani namo sheet ko extra sheet ka waiga ka ga kayya aka yi man talabal ula saharan layali duk wanda ya hana idan shi bacci da dare to kuwa lalle zai ɗaukaka din mai neman ɗaukaka sai ya hana idan shi bacci da dare an gane yawwa to a dage ayi karatu wa bi hadha yanalu almar'u ridallahi to ga abin da yafi komai daraja wa bi hadha da wannan dage wanne na neman ilimi yanalu almar'u mutun zai samu ridallahi yardan Allah wa aliyan wa wa aliyal jinan da kuma madaukakiyar aljanna aljannu me jami'in aljanna aljannatai aljannu dai babu fatan mu ga aljannu mun gan su za mu kore su daga inda muke tafi aljannoni aljannatai a wannan gwarancin gwanda ne aljannoni to aljanna da yawa akwai wanda zai samu aljanna fiye da ɗaya kun gane ni ma ɗin nan Allah da ni ma nawa ba za ta zama ɗaya ba ina fatan nawa ta fa ɗaya kufa ɗaya kuke so aina ani ban san da ina son je can VIP kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu a cikin su Allah ta ce wani man khafa maqama rabbih jannatan wanda ji tsoron tsayuwa ga tsoron Allah kadai na sa a samu aljanna biyu an ji daya sannan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana yadda ake shiga aljanna yace akwai jannatul khuld akwai babur rayyan akwai kaza masu azumi za shiga ta rayyan akwai kaza akwai kaza sayyidina abubakar yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za iya samu mutum daya ya shiga ta duka kofofin yace ba ma wani ba kai kana cikin su kai kana cikin su ai sayyidina abubakar ya more kun fahimci gana yace kai din nan kana zaune za a ce ina masu azumi ga darajar ku ta fito gwalagwalai ne da azurfa na triliyoyi da su za a yi muku takalman shiga aljanna kan ku shiga da datti aljanna kasan cikin aljanna interlock din aljanna da gold akai to ni ko nace to da ita cikin take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da ya tashi bayanin aljanna sai ce inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala ma la khatar ala qalbi bashar idan aka je aljanna a can zaka ga abin da idan ka bai taba gani ba na jin dadi ni ko abin da nake so na je aljanna kun san me zan fara yi ina ci shinkafa da wake ina washi zan ce kawai yau ina so in hau iska kawai in yawo yanda a duniya jirgi nake hawa duk a rufe kawai a saman iska nake so in ta yawo akan iska eh kawai danan mulkin annabi Suleiman in yawo akan iska yanda ishe ni kuma dama ba sallah ballanta na a kira sallah ce in sauko sai sanda na sauko Allah ka sa mu shiga aljanna ya Allah recording in ka zo ma sai na zane ka ba ai malaiku ma za su kore ka kun gane ko Allah ka sa mu shiga aljanna ya Allah to wannan ana ba mutum aljanna fiye da fiye da mene fiye da guda daya sai na Abubakar gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma Allah ya ce wani man khafa maqama rabbih jannatan na takwas naf'ul ilmi amfanin ilimi ga wanda yayi ilimi kun san falalan ilimi ake faɗa amfanin ilimi yalhaqu sahibihi ba'da al-maut amfanin shi yana samun mutum har bayan mutuwan shi kuɗi da mutu ya mutu sai rabon gado sai rikici wata rana wani mai kuɗi ya rasu a garin nan mun je ɓashama kawai za a rufe shi muna makabarta kawai na ji ana rikici sai an yi waya ga rikici can a gidan shi ana rikici ne ya faru wa ko su gidajen shi ana tanan yan ɗakin hajiya wani sun ɗauke takardun gidan ana kaza sai shi fa gashi ba a sa shi a kabari ba ana rikicin takardun gida da kamfani kun gane ana zuwa za a rarraba wane sai mota wane sai ya kaya kaya kaya shekara hudu biyar su ma duk sun zama talakawa ragas babu haka yake sai in su sun yi na kansu amma na gado ba lallai ba kun fahimta to wannan ilimi fa yanzu an jima kana da za a ce hasken musulunci sai ka ji an kunna malam abubakar mahmud gomi kana hawa status one sai ka ga malam jafar na wa'azi kuma ana ta tura mai lada kun fahimci magana to amfanin ilimi yana kai ma mutum har bayan mutuwar shi Allah ka sa mu a cikin su qala alaihi salatu wassalam wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya ce idza matal insanu idan mutum ya mutu ya bar duniya in kafa anhu amaluhu dukkan ayyukansa sun yanke sun bar shi sun rabu da shi illa min salasatin sai guda uku na farko illa min sadaqatin jariyatin sai dai ko sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ilimi wanda ka bari ake amfana da shi awwaladin ko kuma ya zamto mutum ya haihu ya bar ɗa amma ɗan nashi da ƙa'ida zama nagari ya da'ula ku yana masa addu'a kun fahimta da aka kurin kama iyayenku addu'a rawahu muslim imamu muslim ya rawaito hadisin sai na tara malam ya ce daga cikin darajar ilimi shi ne adrakar salafu fadlal ilmi fa akbalu alai magabata a salaf mun faɗa su ne ko sahabbai ko tabi'ai ko wanda suka biyo bayansu sun zo sun tarar da ilimi da suka ga ana neman ilimi fa akbalu alaihi sai suka shiga ilimi gadan-gadan tunda suka gane falalan ilimi suka gane ilimi yana da daraja to magabata ba abin da suke ba matsayi kaman me kaman ilimi kaman ilimi an gane yanzu ba ana ta murna an ba da mulki shekaran jiya ba ana ta canje-canje ana ta murna ana ta biki an ba da appointment wane ya shigo gari wane wane wane wane mu je zuwa shekara uku da rabi za a fara campaign ana so a koma ana so a koma ko mu je a koma shekara bakwai da rabi to a tattara kaya shalo Najeriya wa'azi ne randa randa Buhari baba Buhari tun 2003 yake neman shugaban kasa tun 2003 yake neman shugaban kasa so Obasanjo suka buga shi da kasa yayi tuk baba har sai da ya ta kuka baba aka buga aka raya aka ce an murde aya kaya jega yazo ya aka dinga biki ana ta murna jega Allah ya majega albarka ya kaya baba zai tafi bila baba ya tafi bila baba ya ce nuwan farko ran da baba ya ci zaɓe goodluck abela jonathan ce kira shi ce congratulations your excellence ina tunawa babu ba da ya ce my pleasure sir ya ce my pleasure mr president sai ga shi a eagle square nan dai shekaran jiya ga jonathan ga babu buhari za su ba ce gaba mulki ka allamtak na bil'ams wafi inna fi zalika al'aya inna fi zalika al'ibra to ba ana haka ba Allah ya ba mu rai da lafiya in fa mutuwa ba ta zo ta sauke ba ke to kun taba yanzu ba mun samu tsohon shugaban kasa kenan babu ba ba kun taba jin tsohon malami mai ritaya a idan shugaban kasa zo zai rantsuwa a gaban wa yake tsaya akwai malami a ciki za a bashi alkur'ani ya rantsuwa a gaban abu na ta kun fahimta matsayi ne Allah ya taimake mu to magabata sun rufe falalan ilimi sun gane sun gane ya ilimi yanda ilimi ke da daraja fa akbalu alaihi sai suka fuskance shi suka yi riko da shi ga danganan qala ibnu sirin ibnu sirin Allah ya masa rahama yace adraktu bil kufati arba'ata alafi shabin yatlibuna al ilm la hawla wala quwwata illa billah kujifa yace adraktu bil kufa naje garin kufa sai na taras da arba'atu alaf shabun mata shabin matasa dubu hudu yatlibuna al-ilma dukkansu suna neman ilimi matasa dubu hudu suna neman ilimi har yanzu akwai irin waɗannan kasashen a duniya irin su Murtaniya irin su Murtaniya wata rana insha Allah sai na tafi Murtaniya ne karatu in ka je Murtaniya malamai ne kaman fiyo wata kuma malamai na Allah masu ilimi na ƙarshe irin su Sheikh Hassan Dud wani malami ne ana tanin ba wani hadisi a duniya da bai san shi ba kuma bai san ingancin shi ba duk hadisin da ka kawo ya ce maka wanda ke isnadin shi na 18 da ifi ne bai inganta wannan hadisi ne ce ƙarya ne annabi bai faɗa ba ga na gaskiyar nan yana zaune dai ta gaya maka su dan karamin yaro zaka ga yana koyar da manyan malamai saboda ilimi an haife su a cikin shi kawai da shi suka yi wanka da shi suka yi sharuwa suka tashi suka rayu ilimi an fahimta to haka ya zatar da matasa dubu arba'in yanzu mu wani darasi za mu ɗauka a nan mallim wani darasi za mu ɗauka cewa an samu matasa dubu arba'in suna neman ilimi kenan mu ma ba za mu daina karatu ba ko ba za mu daina karatu ba ko dai mun yi graduation wanda zai tafi american university ya tafi american university wanda za ta je afci ta tafi afci wanda zai tafi kasu ya je kasu wanda zai je unilag ya tafi unilag wanda zai je kaza mu dai muna nan duk wanda suke nan kowa zo mu ci gaba da karatu da su an gane wanda ya tafi ma ya dawo hutu shi ma ya zo makaranta an fahimta kenan alfaru ta riga ta zama gida duk wanda muka bashi certificate din makarantar nan to ya zama dan gida anan an fahimta dai inda ka je ko ƴaƴanka goma sha biyu ne ka tsufa sai ran da ka zo zaka dawo zaka dawo alfaru ko ka koyar ko a koyar da kai an fahimta ko ka zo ka ce to a bayan aji kaza na zo hutu zan rike su sati kaza kai ma ka koyar da su kamar yadda aka baka kai ma ka biya ko ba haka bane in kuna dawo zan dawo ko kuma in ka zo za a yi daura kai ma ka shigo a yi da kai an gane Allah ya taimake mu to na so a ce mun gama wancan fasalin amma da alaman ba zai gaba ba amma lokaci yayi ko to za mu takaita a nan insha Allah za mu iya gama littafin nan in bai gamu ba sai dai ku tafi da abinku ku ƙarasa a gida bayan graduation ko Kwa ɗan ƙara rana ɗaya nan gaba, amma sai sun yi tilawa sosai, sai ya ƙara muku da alhamis. sai ya zamto ana yi to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah